أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يرع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمي مزاد ماتا muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha tara ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1445 sabo shekara ta musulunci kenan wanda ya daidai da shidda ga watan takwas na shekara 2023 miladiya alhamdulillah kamar yadda aka saba ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka littafin risala ta abi zaidi ne likirawani littafin fikihu littafi da yake karantar da mu ya zama gudanar da ibadanmu ya zama gudanar da hukumce-hukumce na shari'a mu ta addinin musulunci ma'ana ala basira a kusa ilimi ba kan jahilci ba ibadar da za mu yi ta yadda daidai an da Allah yake so da mu ta samu karbuwa a gun Allah subhanahu wata'ala sai mu samu garabasan ladan da Allah ke badawa saboda haka wannan bawa Allah Allah saka masa da alheri ya gudanar masu akan mazhaban ta Imam Malik Allah ya kara masa yarda yadda zamu gabatar da ibadodinmu idan ba a manta ba dai muna cikin babu jami'i ne ko babu jami'in salafo mana babin da ya kuso al'amuran abin da ya shafi sallah ga baki daya za mu tashi a kan gaba wal musafiru ya a kuzul waƙatu fi ɗini hajji ni na fashi 208 kenan ba zai zo ɗaya ba da nau kudiba kenan sai kudiba ku ba da shawarar ba والمسافر ياخذ الوقت في الدين خدخاد لا يجد اين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود اخفد من الركوع فان لم يقدر ان ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريدة وإن كان مريدا إلا بالعرج إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على دابته فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل فيها القبلة an gani to ɗan uwa musulmi diba al'amarin addinin nan namu na musulunci wallahi al'amari ne mai sauƙi amma meye matsalar inda gizon yake saka matsalar rashin karatu na al'umman musulmai mana mun ɗauki an ɗauki hankalinmu daga karatu na addinin musulunci mun koma karatu na rayuwar duniya kaɗai alhali ita kuma rayuwar duniya kaɗai ba taura ta da lahira ba to ta tashi a tutar babu saboda haka kenan idan mutum yana so rayuwa nan duniya lahira lafiya to dole sai an haɗa duka da kaci kuma muna ta rikici ce wani malam wani ya ce kaza malam ya ce kaza matsalar dirshin karatu in kayi karatu ka gani to ya za a yi balo da kai ya za a yi wani ya shandal da kai a'a abu ne da a gaban ka ka karanta ga bakin dalla dalla kuma ka je gaban malam an fasara ka ga abu ne da sauki idan mutum ya ce a'a to wani kuma daban wayo ya san naki daban amma dai hujja gashi kenan addinin musulunci an karanta da mu dalla-dalla daki-daki kuma haka babu wata hujja da gobe kiyama mutum zai je wa Allah subhanahu wataala ce ai ban sani ba ai mu bakaken kai ne a'a Allah subhanahu wataala ya riga ya yanke hujja gare mu wa laqad arsalna laqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu tagut kuma a wata aya ta li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul Allah ta a kowace al'umma mun aiko mata manzo manzon nan ya zo ya isar da sakon Allah ga yanda Allah ke abauta wa Allah shi kadai ka abauta wa kowa in ba Allah ba kuma bautar ya karantar da mu ga yanda Allah yake son bauta. sai Allah ce mun aiko da manzanni kaddan dan adam gobe kiyama idan Allah ya kama shi ko ya kama ki kace a Allah yana da hujja a Allah ban sani bane a Allah baka aiko mai karanta da mu Allah ce an gama an aiko da manzo kenan saboda haka yan uwa mu dage nasihar azu da dan uwaye mana nasiha ce da musasiya mu yi kokari mu dage dan lokaci dan kankane tsakanin arha da tsada dan kankane ne tsakanin nadama da rashin nadama dan kankane saka cika dama ita kuma dama ba ta dama man fara da mu kenan mu yi kokari mu dage yan uwa mu dinka karanta addinin mu kuma barantana kuma ga lada a cikin zaman da sauransu Allah kama mana ana cikin bayanin ibada mai sallah yanzu kuma an kawo bayani akan gaban mai bulaguro mutum ne yana cikin bulaguro shine malai ce wal musafir matafiyi mai bulaguro ya akhuzul waqtu fi din saboda haka sai Allah kashi a cikin bulaguron sai shiga wani guri wanda yake mai tabo guri ne mai tabo dole tafiya a hankali in ba haka ba mi ta ma ko kallibi ko kuma a wata matsala ta faru in a abun hawa ne ma motar ta kafe gaba taɓo baya taɓo ina fata fahimta to kuma ga gurin kuma yana da matsayi ke na abin da kan shari'a ka abin zai iya faruwa musamman a yin wannan lokacin na damuna sai ku shiga wani guri kawai ku shiga wani gurin ko kami to kuna cikin wannan lokaci sai gashi gurin da tsawo ko kuma an kabe kana kan doki ko kana saman mota amma cikin tabo ga lokacin sallah yayi amma kuma gurin yana da nisa shi ba a iya sankowa a yi sallah a gurin ajiye kuma ga lokacin sallah tun kuna ga za ku iya tafiya za ku iya fita kai har lokaci gashi yana gab rana tana neman fadawa shi kuma guri ne da ba iya tsaya kuma a yi sallah a sabka a yi sallah kuna fahimta to shi ne to yaya mafita yake a addini kun gane matsalar shi ne ce wal musafir ya a huzul wakati fiddini mai bulaguro ne da ya tsoki tsawon lokaci a cikin guri mai taɓo guri mai talallaɗiya shi ne tafi inin khadkhat a guri wanda yake mai laka wanda yake mai tattakiya kun san tattakiya guri ne da sama sai ga kana tafiya amma ƙasar ruwa ne teku ce biki ne akwai guraren da suke waɗannan ko nan gusun mutu da magaram ana samun su in kai wajen ɓangaren su wannan nan sama sai ka dinka tafiya ƙasa amma inda zaka same ka kubce in ka fada to kuma tafki ne babba ruwa ne a kwance
shi da ake ce matattakiya irin waɗannan to kaga gurin yana da haɗarin tsayuwa ba ma ki wutsewa kuma kullumi a'a ba ma ki gurin taɓo ne ga baki ɗaya shi kuma ba iya sauka ga lokacin sallah yayi shi ne ce la ya ji to aina wisalli kuma gashi ba ku da gurin duk ku da gurin babu wani ɗan tsibir-tsibiri ko wani ɗan haƙo-haƙo inda za ku ce ku tsaya ku ce to ya kamata mu sabka ana ayi sallah duk kaga baki da gurin a tabo yake kuma ga lokacin sallah kuma sai ku sa fita tun kuna tsammanin zamu fita zamu tafi zamu tafi abai ba to ya za a yi yace to la yajid ayna yusalli bai samu inda zai yi sallah ba falyanzil an dabatihi saboda haka yanzu sai sabka daga dabbar wal yusalli fihi qa'iman sai kai sallah a tsaye gurin kasa bai yiwa ka aje kan kai sujada bai yiwa ka duka amma kai zaka iya tsayuwa to abin lokacin sallah yayi sai ku sauka a dabbar sai ku yi tsaye har ma in na jami'i ne gurin ya ishe ku duk sai ku yi jami'i amma ni a tsaye za ku yi sallar yumi ubis sujudi wajen sujada kawai nune za a yi ruku'i kaga sai yi sujada ba sai ka yi nuni a yi karatu a yi komi a yi ruku'i a dogo daga ruku'i yanzu wajen sujada ba sai a yi nuni a nuna yanzu sujada ake amma ba za a shi kasar ba akbadu minar ruku'i amma shi kuma nunan da zaka yi sai ya fi dukawa fiye da ruku'i kenan yanda ka duka na ruku'i to in ka zo sujada to sai ka ƙara duka ƙasa da haka amma dai ba zan ka yi ƙasa ba a haka haiku ga musallaku shi kenan ka yi sujada ta farko ka yi sujada ta biyu kuka addinin musulunci akwai sauki amma ba a yarda ba haka nan ce bari a sai mun fita in ma za mu kai gobe to kun yi laifi to ka sana tsammanin ka kai goben ka karasa in allah ɗauki ranku a wannan lokaci ka ka tafi da bashin sallah ibada kuma da kankan tunda mi la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah baya kallafa ma rai sai abin da take iya gashe aka ba ku dama kawai ku sauka ku yi tsaye ku yi sallah daga tsaye ku yi ruku'i kawai kun zo wajen sujada ba za ku kai kasa ba ba za ku bata kayan ku ba ba za ku yi goyon ba kawai sai ku yi shikenan ku gama sallah har ma ku yi jami'i kamar yadda ake yin sai jami'i kasar ku yi kasar ku yi jami'in azhar da la'asar magriba da isha'i ko shikenan da cikin daba sai ku tafi ku kenan kawai takalmanku ne suka ɓaci kokan fa'in lam ya kadir an yanzu lafihi to wannan kuga kenan gurin za a iya sabka a yi tsaye to akwai gurin da shi kai sabkar ma haɗari ce ina ba an gane kenan in har za ku iya sabka to ku sabka ku irin wannan sallah ku yi jam'i ga baki ɗaya sai ku ci gaba ku haɗa sallah ku kuma shi kenan a yi ta tafiya a yi ɗai fa in lam yaqdir an yanzila fihi to yanzu in kuma gurin bai yiwa ma a sabka sabkar ma hadari ce kawai sai mota ko kuma dokin ko raƙumi wanda yake amma kai in ka sauko to ka zama hadari kai ma ka zama abin ceto kuna fahimta to shi ma kuma kun ga ashe kullun shari'a mataki mataki ne sai aka ce to salla ala dabatihi ila al-qibla to yanzu kuma shari'a ta baka dama kawai yanzu mi za ku juye dabbar taka ta kalli alƙibla sai ka yi sallah akan dabbar shi kenan ka sabu ke farani inda Allah zai kaddara a cikin wannan rai halinsa ka ji wa Allah lafiya lau Allah bai binka bashi amma da mutum zai bari kuma Allah ya kaddara rai halinsa to kaga ka ji wa Allah da bashi to kunga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya kallafa ma rai sai abin da take kenan kaga ibada ana yin ta daidai gwargwadon yanda mutum ya samu dama kada mutum ya kada an kaza shi ya sanya aka ce ko mara lafiya mun karanta a baya wajen sallah kenan in za ku yi jiya ku samu wanda ya san addini wanda ya san ibada in ba haka ba da yawa ana hallakar da marasa lafiya wani da yawa sai tafi da bashin sallar wata wani ta sati wani ta sati biyu wai kai kana ganin tausaya masa ba tausaya ne ba ka hallaka shi matukar mutum yana cikin hankalinsa ko wani irin ciwo ne sallah ba ta sauka kan shi ba zaka yi tana to yaya a'a sai shi musulunci ce ka yi ta daidai yadda kake samu kanka bai iya tashi a kwance ki a rigingine kawai kai mai jiya gyara shi yi mishi arwalla in zai iya arwalla in ba zai yi wa sai taimama yi mishi taimama yana nan da kwanci a rigingine zai kabarta sallah ya gama sallar shi kuma sallah ta shiga daidai da kai wanda kake yin gida kai sallar a haka kuma har ya ce wa Allah ba abin shi ba shi sallah ashe ba wai dole ba sai a ce sai ka tashi a dafa shi ya duka ya tashi a daga kwancan a rigingine sai a musulunci ba da dama kala kala ka iya zama to tashi kai a zaune baka iya zama sai a kwance to a kwantar da kai a karkatar da kai ga harkar ka na dama ka kalli alƙibla baka iya sai a ringine to a ringina ka a a za iya jin gadon fuskar ka ta kalli gabas yi za a yi to a gyara a a bai yiwa iyan da ta samu kai motsa shi ma baka iya yi to haka sallah bata sabe ka bata sabka akan ka ba matukar kana cin hankalinka me zaka yi da ido kuma ta yi ta karbu kuma to kun ga shine anan ma dabbar baka iyawa to aka ce juya dabba ta ta kala alƙibla sai kai sallaka kan dabbaka mota ce to ku karkata ta ina gabas kawai ku karkata ta kala alƙibla ko sai ku yi sallaka a cikin mota in akan raƙumi ne kai sallaka kan raƙumi in akan doki ne kai sallaka kan raƙumi shikenan an kare wannan kaga daga yau mun zama malaman wannan gurin ko kai gobe sai kama wani fatawa gashi a karanci ka karanta wani wata rana mai gulaguro ka za ya faru wacce ayya wata rana muna karatu a wuri ka za ga yadda aka ce shi kenan ga dini na gaba ya ce wallil musafiru an ya tanaffala ala dabatihi fi safarihi haisu mata waje hatifi wannan ana bayanin farali ne kun fahimta sallar farali ce ita mataki-mataki ce kawai kada mutum bai ciyawa ya kaza a ita sai an bi etaf-etaf ce to amma game da sallan nafila ya ce wal musafiru shi wannan shari'a ta ba mai sallan nafila an ya tafi na fala adabati fi safar hi hasima ta wajen ya yi sallan nafila a kan dabba shi inda take kallon ka ita kuma nafila ce an baka dama ba sai ka kalli gabas ba kawai abinda za ka yi in kokari za ka iya ka yi kokari ka juya ta kalli gabas ka ce allahu haka baka kwarta shi kenan yanzu kuma yamma za ka yi kawai sai ka ci gaba da yamma kana saman dabba kana kama raƙumin kana sallah in raka a dubu za ka yi ka yi biyu ka salamce ka yi biyu da salamin shari'a kuma ta yi in a mota ne ma haka a ce kuna cikin mota sai kuma amma gurin yana da haɗari gurin akwai 'yan security ba a tsayawa to shi ma shari'a ta baku dama kawai ku yi sallah kan wata dama zan ku shiga ku yi arwan lauku kawai shi kenan sai ku yi sallah ba ka yi shafayi da wuturi ba isu a mota kana so ka yi nafilbili isu a mota in akan doki ne ma haka in akan raƙumi ne ma haka ita wajen nafila ita ba kayyade ba sai mutum yana sallah kasan kana sallah amma kana kallon yamma don baka tana tafiya yamma kawai kai nafila ita wannan shari'a ta ba da dama to ne domin ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga shine annan malai ya ƙara mana bayani haisu ma ta wajaha da inda ka fuskanta in kana safaran tukusaru fihi sala amma da sharadi in ya kasance bulaguran ana yin kasar a cikin sa waliyutir ala dabatihi kuma sa'annan mutum ya samu dama yayi wutiri a bisa dabbarsa kai shafa'i da wutiri a bisa dabbarka in sha'a in kana so wala yusalli faridatan amma mutum ba zai sallar farali ba wa in kana maridan ko da ba shi da lafiya illa bil aradi siyasar ta kasa illa an ya kuna in nazala salla jalisan sai fa da sharadi idan ya kasance in ya sabkan ma a zamanin zai yi ta mara lafiya ne a saman abin hawa to lokacin sallafar da ya kama shi to in ya sauko koma daga abin dabbar ma da kan dabbar ma a zamana zai yi sallar to aka ce welcome to a nan shari'a ta baka dama ɗaya a saman mota da ke nan da sabkarwa daga hawan duka bi abin da yake canzawa ina ba ta mamita amma dai lafiyayye to sai an samu wuri in ba kuma wancan dama ba ko wancan bayani aka yi mana na farko da muka tashi kenan haɗarin yanayin wurin ne amma in ji haka nan lafiya ne to ba a yin sallah a bisa abin dabba ta farali sai an sauka ina fata kun fahimci darasin wa in kana marida illa bil adadi illa an yakuna inna zala salla jalisan ima'an zai sallah a zaune ne yana mai nuni limaradihi saboda rashin lafiyar tashi to fal yusalli ala dabati to yanzu shari'a ta bashi dama yayi sallah akan wannan dabba tashi ba'ada an tuqafa bayan an tsaye da ita kenan sai ka tsaye da dabbarka sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi sallaka a saman dabbar musamman akwai dabbobin da wani aka tsera sai ka sun tsaya sai ka yi sallaka tsab bayan ka gama kuma sai ka kada sai ka juya sai ka ci gaba da tafiyarka wa yustaqbalu biha alqibla amma zai fuskanci alqibla da wannan dabba tashi wa marra abu ma'al imami ta ga sabon yanzu mun ji wannan hukuncin ko hukuncin mai bulaguro ga hali zai kama ka a wancan bangare ko a wani bangare da sauransu to yanzu an ajiye waɗannan bayani yanzu kuma ga sabon wani bayani kuma shi ma mu tsaya mu saurara shi da kyau wa marra abu ma'al imami yanzu mutum ne yana bin sallah tare da liman sai ni sai haɓo ya zo masa wa marra afa ma al-imamu wanda haɓo ya zo mashi tare da liman kana cikin sallah kawai sai haɓo ya zo maka kharaja ba gasalar damma yanzu mi zaka yi sai ka fita dama ashe masallaci don ku da buta tun ku da a kusa kawai sai ka fita baki masallaci kawai sai ka wanke jijina summa bana malam ya takallam abu yamshi anan najasa kawai sai ka fita ka wanke in ma kage ne kasa kasa ka daddaba kawai sai riga jini ya tsaya kuma da mi an yi raka a kamar alim salim kaddara sallah asuba ce wadda ake mata dogon karatu an yi raka a guda da kai yanzu kuma ana ta biyu liman ya dogo karatu kawai ka dauki damu da buta kusa kawai ka ja baya kai shiga ka fita waje kawai sai ka wanki ka bubbuga kanka kawai jini ya tsaya ka tabbatar jini ya tsaya kuma har yanzu liman yana raka ta farko shi gane sai ka dawo sun mabana sai ka zo ka gina a kan sallarka da liman ne wannan raka ka yi ɗaya da shi ko yanzu ka fita ka wanke haɓu kawai sai ka dawo kuma sai ka shuna malamai ta kallon matukar baka yi magana ba abu yamshi ana najasa ko kuma baka taba akan najasa ba kawai zuwa zaka yi ka yi gini ina ba damar da shi kenan kawai wannan fitar da kai bai bata maka sallah ba matukar baka yi magana ba makutar baka bi kan najasa ba kawai ka fita dama a kusa ne akwai ruwa kawai ka wanke kawai sai ka zo ka gama ka bi liman kuma sallah ta yi to kaga yanzu da Allah wannan hukunci in ba gashi a rubuce ka kanta an wani ya faɗa ka zai kai ko to kun ga shari'a sabanin hankali shikenan in dai baka yi magana ba kawai ka zo ka kafa sallah kuma sallah ta yi a ƙara sadaka a tafi da kai sallah ta yi a a kowa sallah azhar an yi raka'a biyu ko sai habo yazo maka he ka fita matukar baka yi magana da kowa ba kuma baka je kai shiga cikin najasa ba kawai ka wanke kai ka dawo ka kaina sallah ba a sake sallah baka ce to bari ka sake sallah bar Allahu akbar kaga yanzu mun ba dan yau ka karanta wannan ba gobe in kai haka kawai sai ka ce bari in sake sallah kai kuma da ka jona da waccan kuma ta tafi daidai normal ni zai ka mana kun ga sai karatu amma ba dan bayo ba duk da baka ji wannan hukuncin ba da domin da ka fita mi kai kai tsammanin sallaka ta baci da ka dawo mi sai ka sake wata kabara ba wata kabara da zakai kawai libin liman zakai har ma imagine ya taba wani gurin ka duka wanki matukar baka yi magana ba to har yanzu kana cikin sallah kai malamai suka ce ko da zaka shiga cikin gida ma alal misali yanzu kamar irin mai gidan nan na kusa ya shiga ya wanke ya dawo in dai bai yi magana ba ya je ya dawo ko ya jona kuma bai bi kan najasa ba to sallah ta yi kawai jona zai ya cika shi ta biyu shi sallah shi ta yi ba sai ya ƙara an ji wannan wala yabni ala raka'atin lam tatimma bi sajdatiha wal yulghiha amma ba zai yi gini ba akan raka'ar da bata cika da sujada guda biyu ba an fara da shi kenan bai cika aka ba mamaki ko an yi ruku'i da shi ne sai fita kaga yanzu ba a yi sujada ba sai aka je aka yi sujada da shi aka yi sujada bayana kafin ya dawo kuna fahimta kafin ya dawo an wannan raka an yi ta tacika kenan bayana shi ruku'i ya samu ko karatu ya samu kuna fahimta ya samu karatu ya samu ruku'i kan haɓo ya zama shi na cikin ruku'i sai fita ya je wanke kafin ya dawo liman har ya yi sujada guda biyu yanzu har ya shiga raka ta biyu kuna fahimta to yanzu me zai zai yi ginin har yanzu ba sai ya sake kabara ba amma wannan raka'ar bai same ta ba waliyuligi ha sai shefar da ita kenan yanzu mi idan liman ya salamce kawai tashi zai sai ciko guda muna ba da misali kamar a sallah asuba ne ko kun fahimta to ya samu guda a yi ruku'i sai ba a yi sujada da shi ba sai ya fita kafin ya gama wanki ya dawo liman har ya yi sujada biyu har ya tashi raka da biyu to in ya zo bai zai sake kabara ba zai ji zai jona da wacce in amma min an gama sai ya tashi sai ya ci wacce saboda me dalili saboda bai samu sujada ai kuma ita kuma raka idan ba a yi sujada ba ai kuma ba ta cika ba to shi ne dalilin yace amma ko in ya samu to jona ne amma jonin har yanzu yana na an ba shi damuwar nan jonin walayensu an ji wani hukunci to an kare shi kenan dukan yau daga yau dukan mun zama malaman abu kai ma zaka ma wani fatawa a kai kuma mi kai ga naune da shi yau ka karanta ka ji gashi a gabanka ka kana iya maimaitawa to yanzu an ci an ajiye wannan hukunci to ga hukunci na gaba walayan sarifu lidamil khabith amma indan jini dan kadan ne ya fito ba sai ka fita ba kawai dan dasi ne haka kawai kaga hancin naka to damu da dan mushar inka kawai sai ka goge ke kawai ka ci gaba da sallaka kaka fita dan jini dan kadan kaka fita shine ce wala yansarfu li damin khafif wal yaftilahu bi asabihi kai in ma babu abu aka ci toshe da hanyar ya tsanyanka idan ma abu sa gaba raka guda da kawai ka toshe ka ci gaba da sallanka har a gaba a sallamce kai ma ka sallamce to ma sai ka fita kai ka je kai sai kuma da Allah wai ina huwa halar addini amma kun ga kawai ake ta mana shadda shi addinin musulunci addinin tsanani to me tsananin anan dan Allah ka diba ibadar da aso kai yanzu ka iya kawo kanka wanda musulunci baka da kai yanzu da jin ya fito kokari zai ka fita to an ce inda kana da to she kawai ka gama sallah kuma shikenan sallah ta yi kun ga duk wannan kwadaitarwa ne shi ne in ya taba shi ma in ɗan kaɗa ne ai mun karanta a baya darasinmu na baya shi duk shi ni in bai kai dirhamu ba galiba ina ji a cikin hadari ne ko mun yi darasin nan ko ishmawi duka biyu ya zo da shi dan ɗanɗashin jini shi ma bai bata maka sai idan jini ya taba ka ya kai dirhamin bagali dirhamin bagali shi ne duk wanda yake ta'amuli da shakki ko albadari a cinyar shi nina ji wace ce ko ta dama ce akwai wani dan tarautoro yana da duk a dama ne ko barga wanda eh to kaga wanda duk wanda yayi mu'amala a jikin shakki wata halitta ce da Allah ya masa shi ake taimaki dirhamul bagani wani tabo ne haka Allah ya ce shi da shi ya abin ya kai ya fi kondala eh har ma ina ji ya dan madara ta ko kamar kadago to in matakar shi ne bai kai fadin wannan ba ba komai sai in ya fice wannan shi na kita mishi dirham libanani wani takwarkwar ne a jikin jaki da alfadari duk suna da shi to ku diba yadda musulunci ke sa mana abu wanda har a duniya ta kare ba za a rasa ba yadda a can babu abin da za kaga a can babu kwandala babu taro ba kaza amma sai aka ce aka buga maka abin da in a rayuwa ke kullum ana mu'amala da shi har abada yanzu yau kaga duk wani yaro ma sai ka je ka diba tun da kaga jaki diba bangaren cinye shi daga ciki kaga wannan daba duk jakin duniya kawai ta halitta ji Allah shi kuma su da wannan abu ya kici ma dirhami ba gani to in kenan shi ne bai kai wannan girman ba ba abuta kenan dan dan dashi daya kai kai sallaka babu har ma ka toshe kullun wannan kenan mun ma ka yanzu irin abin da muke da wannan dalilatu sai ma kawai mu sai mutun ya sa ya toshe hancin sa kaga saukake duk Allah ka mana saukin abu insha Allah shine ce wal yaftilhu bi asabihi ya toshe shi da hayatsan yasa illa an yasil an la an yasila aw yaqtura sai dai idan bayan ka toshe ba amma gine yana da yawa sai yake tsiyaya to yanzu nan ba laifi yana ko yanzu ka fita ne ka je ka yi aw yaqtura ko kuma yana dugo kaga zai bata masallaci zai bata gurin to aka ce to nan an baka dama yanzu fita ka je ka gyara ka dawo ka ci gaba da sallah yan kuma kafin ka je ka dawo liman hayya salamci to kaga kuma shi kenan kayi race in wannan amma kaga wanda ya san hukuncin da gamga sai je ya gama kan ka dawo ka kawai ka je wani sallaka kuma ka samu ladan jami kuma ka biya bukatar ka sai addinin musulunci Allah ka mamana wala yabni fi qai'in wala hadasin to amma wannan hukuncin aku habo kadai aka ba dama kuna fahimta habo kadai aka ba dama amma mutum ba zai yi shi a haɓo shi ne mutum zai yi gina yake jona sallah kun gane gurin jona sallah kaɗai sai haɓo shi ne zaka fita ka je ka wange ka zo ka jona sallah amma wala ya bari kai idan amai ne to mutum shi ba a jona in ka fita shi in ka je ka wanke ka gama komi ka dawo to in sabuwar sabahir sake kabarta ka samu abinda ka samu da lima haɓo kaɗai shi ne aka ba wannan dama wala hadasin ko kuma hadasi idan mutum ya yi hadasi kana cikin sallah wani hadasi ya fito maka kamar iska ko bawali ko wani mazi ko da sauransu to kaga dole sai ka fita kaje ka sake ka wanke ka sake alaula ka dawo to in ka je ka dawo to ba a jonawa a shi sabon kabara ce zakai kenan wanda ka samu a bayan ya rushe haƙun kaɗai shi aka ba wannan dama wa marra aba ba'da salamil imami sallama wan sarafa yanzu kuma mutum yayi haƙo bayan liman ya salamci bayan liman kuna bin da liman ya dauko so kare ki tab a gama tahiya liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai ji habo sai zo maka to sallaka ba ta baci ba aka ce sallama kai ma sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu sai ka tashi da muta shikenan sallah ta yi shine sallama sallamce to wanka tafta kenan an gama yanzu kawai da ka gama wankewa ka kai ma sai kai gaba wa in ra'aba qabla salamihi idan kuma mutum yayi haɓu kafin sallamarsa in sarafa wa gasalar damma sun maraja'a fa jalasa wa sallama kun ji wancan hukuncin liman ya salamce haɓu ya zo maka to kai ma salamce da jinin salamce to kan kai ka tashi kenan sallah ta yi wa in ra'aba qabla salam yanzu a kafin liman ya salamce ne sai haban ya zo kuma haban wanda ba za a jira ba dole sai an ji an wanki kuna fahimta tashi shine in sarfa wa ga salam tashi ka je ka wanke shi nan kana tashi sai liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum to kai je ka wanke shi nan bayan ka wanke sun maraja sai ka dawo wajalasa sai ka doka zamna kuma kai ma sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi shikenan sallah ta yi Allah ku ji masauki da addini duk wanda waɗannan rahama ce da sauki je ka ka wanke sai ka dawo in ka kai amma da sharadin wancan ne yana nan ka kai magana kuma kaka je cikin najasa kawai sai ka je ka wanke ka dawo kuma sai ka dawo ka zai ka dawo ka zauna kai ma sai ka ce assalamu ba abin da zaka kara ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi in baka yi tahiya baka yi tahiya ba abinda za kara kuma sallaka ta yi wani abu sai musulunci allah kara wani fahimta kunga duka fa'idar kenan da wanda mukarin junanmu duka mukarin junanmu ne muke walin ra'ifi an yabni ya fi manzilihi iza ya isa an yudirika baƙiyyatar salatul imam illa fil juma'a allahu akwai ga wani saukin kuma walin ra'ibi haka yanzu kuma mai haɓan nan har yanzu dai muna bayani mai haɓo shari'a ta ba shi dama an ya biniya fi manzilihi ya gina a gidansa iza ya isa an ya durika baƙiyyacin sala idan yake tsammanin ma'ana idan yana tabbasin cewa ba zai samu sauran sallar ba kafin ya dawo ka fita ka je ka dawo mana ka je ka wanke ai mai bayani muka ce kamar masu irin gidaje dab da masallacin nan kai koma can baya amma dai sharadi kakka bin najasa sharadi mi kakka yi magana ka bi ka diba ruwa duk babu ce to bari in je gida kawai sai ka zamta ta ka tabi gida ka je kafin ka dawo kawai sai ka ji liman daga can ya salamce kai kuma ka samu raka guda da shi so gani ba shaitara ta ce gina sallaka a nan gida wannan raka a guda ta da maka saura bugata a nan gida kuma sai ka sallamce eh zaka yi kuma sallah ta yi tun Allah baka shine walin ra'ifi an yabni fi manzili shari'a ta ba dama mai haƙo yayi ginin a gida iza ya isa idan ya ɗebe tsammani an yudurika baqiyatas salati ba zai samu sauran sallah ba tare da liman baƙiyata salatul imam da zai sami sauran sallar liman ba inda wannan ta hamsu salawati ne to shari'a ta bashi dama haika cika a can kuma sallah ta yi kuma ka samu ladan jami'i illa fil juma'a ce sai fa idan sallar juma'a ce kenan sallar juma'a ma ana mata haka a sallar juma'a yi raka ɗaya da kai kawai sai haɓo ya zo maka kawai kauce ka je ka wanke ka dawo ka ci gaba ka jona to da ka fito babu ko gurin duk mutane sun kakkare inda za a je ruwan sai ka ga gida ya fi maka sauki sai ka fita to ka fita kafin ka dawo sai ka kawo tsammanin liman kafin ka zo ya kare to nan kuma ai haƙuri ita juma'a take da wannan special din ita ba a jona ta a gida ko ka yi gaugawa ka fito masallacin ka samu ka jona ko kuma a'a yanzu kuma in har liman ya salamce to yanzu kuma sai ka sake sallah azhar ita ne ne ita juma'a ce ba a jona maka amma inda hamsu salawat ana jona maka shine ce illa fil juma'ati fala yabni illa fil jami ita juma'a to ita ba a gini a ba a gina ta a gida sai an dawo cikin masallaci domin daman Allah ce zanu bi salati min yawmin juma'ati wasu au ila zikrillah wa yabsilu qalilad dami min as-sawbi wala tu'adu salati illa min kasirihi haka kuma mutum zai iya wanke dan jini dan kankare daga cikin tufafinsa kamar tambayar ka kenan da kai jini dan kadan ya taba ka sai ka wanke shi wala tu'adu sala sai ma na ka ci gaba da sallar ka ina fata an fahimta sai aka salamce sai ka je ka wanke in ka je ka wanke to wala tu'adu sala baka sake sallah sallah ta yi illa min kasiri sai injinin mai yawa ne ya kwaso ta ya bata maka nan baya da ka iya dole sai ka je ka tube wannan a wanke ta ka sa wata ka zo ka waɗannan amma don jini ɗan kankane bai bata wa wa qalilu kulli najasatin ghairihi wa kasiruha sawa'un haka najasa yar kaɗan wa kasiruha da mai yawanta sawa'un daidai ne ma'ana inda yin najasa najasa ce da 'yar kaɗan da mai yawa da surarsu najasa ma'ana inda yin najasa ba ta ba ta jini ba ce ba inda yin najasa ba ta jini ce ba to da kaɗan inta da babbar ta duk ne shi na kenan najasar jini ita ce aka mata wannan rangwame yar kaɗan an yafe maka yar kaɗan zaka iya amfani amma mai yawa yar kaɗan zaka iya cigaba da sallaka da ita amma mai yawa ita ba zaka iya salla da ita ba amma in sauran najasa ce kamar su kashi fitsari to ɗan kaɗan da mai yawa duk ɗaya ce su kuma da zasu bata ibada shine abin da yake nufi ina ba ta fahimta na gama da umar ya sa damu wadamul baraghisi laysa alaihi ghasluhu illa an yatafahasha haka kuma jinin kudin cizo kudin cizo manya suka san kudin cizo kanana yara da musan kudin cizo ba wani kwari ne an kankare shi kuma a cikin ya fi sauro zafi maɗa an kankara yanzu babu su damu duk kazanta da take kawo su ba matsala ta haƙƙi ta da a cike yake da safa lafiya lau amma da daddare ta yi hau da lafiyar lafi wani ɗan ƙwaƙarin ƙwari ne jari shi na kicin shi fara ris kudin cizo da su tsutsa da su kuma duk babu su yanzu yanzu wanda aka sani sauro to yanzu mu buga misali jinin sauro laisa alaihi ga salahu ba sai ka wanke ba dan mutum ya buge sauro a bisa rigarsa ya bar mishi dan wani abin jinin nan ba sai ka wanke ba kai kai sallah da shi illa an ta fashe sai abin ya yi muni da yawa ne faffaf ya bata abin ya yi muni to anan sai ka hudda amma dan sauro ɗaya da waye da nan jinin nan duk ba komai da su irin kudin cizo da sauransu duk ba komai a ganganin waɗannan shari'a ta yi rangwame akai insha Allah nan kuma muka zo karshen wannan babi yaya lokaci sauran minti goma to mun iya shiga sabon babi ko kuma mu bari a yi tambayi ko kazunzumi shi ayi ka karba da su ma kazunzumin na karaba kudin cizar kware ana jamshi kazunzumi ba eh kware kada ka wannan sosai eh gine tsotsa ne yake shi ma ba da su kwalkwata kaga yanzu ita ma duk babu ita yana mana dukkan da abubuwa ne da na rashin tsafta ne ba cikin kwallon yanzu kuma allah sauta ya kawo saukinsu ba ina ji gara kwalkwata da yara yanzu su iya saninta amma dai kaga da kazunzumin da kudin cizo da su kuma da su tsari duka a yi su ji suna insha Allah to duka waɗannan ɗaya? eh su kuma ina shi kuma ɗannan ba alhaji ya ƙara bayani kinan kwalkwata ita a jikin mutum ne duka a galabiya za ka samu guraren wajen dauɗa ne ma sai ga ana shashanya kaya a bisa arada Allah kawo wada wa alaikun salam
ƙarin bayani da ruwa ruwa sama wani da ke zauwa da mai sa mutane kama an yi ruwa kan sanar da kwarar wani ma an zuba masu daga an zuba wani ne zai na su da
to wannan yana tambaya game da ruwan najasa da yake biyo korama wana fahimta shi wannan duk hukuncin su kamar hukuncin ruwan kogi ne in ba najasa ce ba ala misali kogi yana ficewa ga najasa can kai kuma kana nan gefe zaka iya wankan janaba zaka iya arwala da shi duk ba komai ko da tafiya yake ina ba ta fahimta haide idan ruwan najasa ne wannan gashi kasa a lokacin an zuba shi gashi ya taho takas wannan kuna fahimta amma idan wannan ruwa ka tabbatar wannan ruwa ne da yake zuwa yana zuwa da najasa in ka bi shi wannan dubba koyi amma in najasa ce alal misali kashi ko kashin ne ma ka ganshi har kuma ya taba ka ka zo ka ratsa ta to wannan kuma hukuncin shi daban amma idan haka ne inda duk hukuncin su ɗaya da irin wancan ruwan kogi insha Allah to sai dai in kawai alal misali wani ya zuba najasa ne kai kuma ka zo ka kara kusa da ita kenan tabbas ka najasa ce ta wani wannan shine hukuncin daban sai ka yi an wanke yawwa an zuba ki direk kenan gashi bakin shi ka gan shi ko ga najasar ka ganta kuma ta taba ka to wannan shine hukunta amma idan haka ruwan da wanda aka sani damar agalabiya yana tafowa da najasa amma kafin wani gurin ta zo ta lalime wata ta wada to wannan ba komai dan mutun ya bi shi ka zo masallaci sai dai ka wanka zo ka daure kashiken ka saboda ni warin abin da ko kazanta abin yayin mun abin ina fata banta amma game da wajen ibada wannan bai hana insha Allah
wani gani wa dab da wani wani wani ne ba zai da da an kare karatu na ana karatu da ruwa suna sauka eh ta kare karatu muka yi sallah mu sauka yana fata zan mu zai ke da ruwan nan dab yake da wani wani kenan wannan hukuncin wancan in ne ba wannan kenan kaga yanzu in da zaka zo sallah ne kenan kaga sai ka wanke wannan kaka shigo da najasar nan ga ba wani hukaran jeji ne da ka suka da kuma
to ina zo bare ya kana eh me ko yace mm ake zuwa ba to da tsawa al'amura da wanda Mm, wasu dabi'u ne namu da ala da sai haƙuri Allah ya zuwa da dala ya fiye wala ya wanda mai sauƙi ne na da wanda mutum musulmi ya kwaso salagar wani ya so ya zuba muku abubuwa ko ya zuba wannan isa billahi to da Allah ya za a yi Allah ya san mutane ba za ta kama ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne sanci yin kashi akan hanya ko a cikin inuwa ko kaza yace iltaqil la'anani ku shi tsoron wurin mu'alal mara anta shine yace mutumin da zai zo ya kashi akan tsakiyar hanyar mutane dan duk wanda ya zo ci ka Allah tsaye Allah wadaran wani ko Allah tsaye to bisa to ina mutum zai dauko najasa wani ya kawo unguwarsu ko kofar wasu ya so ya zuba kuma inda bayan Allah suke ficewa wajen ibada su shigo ibada ka zuba musu nasa kai ka san kowa ko wannan Allah ya san ka shira yau da gobe tana taruwa wannan yayi tsaki wannan yayi tsaki wannan ya ce Allah tsini wannan adda kaza ni kokari mu gyara maka kanka mutum ne kanshi yake cutarwa kadan kadan Allah ya san bayan Allah kamuwa take lokaci ne dan tsabar gauga ne gare kaga ni bata ce wallahi tana ce da lokacin Allah yana tattarawa lokacin da aka kai sai Allah maka kafa daya Allah kare mu yawa yana tambaya game da fitsarin jariri ina ba ta fahimta game da fitsarin jariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yurashu min bawlil gulam idan jariri yaro wanda bai fara cin abinci ba namiji in ya maka fitsari kawai ruwa ake yayyafawa shikenan sai kai sallah ba komai amma wai gusallu min bauli jariya idan ya mace ce ce saboda haka ita ma jaririya to ita ita fitsari sai an wanki wannan shine bambanta tsakanin fitsarin jariri namiji da fitsarin jaririya ta mace ita ta mace sai an wanki na namiji shi kuma ruwa ko ake yafawa amma idan sun fara cin abinci wannan matukar ba su fara cin abinci ba wanda abincin su ko nono ne kuna fahimta jariran da abinci su nono ne su fara cin abinci ba to idan jariri ya maka fitsari ko ruwa zaka doka ka yayyafa a gurin shikenan in ya mace ce kuma sai ka wanke wannan shine abin da nasin hadisi ya tabbatar amma yanzu idan yaran sun fara cin abinci dukansu da namijin da mace to dukansu kuma sai an wanke su kuma hukuncin ya canza ina fata an fahimta wannan shine hukuncin ba Allah ka nuna mana to akwai ta tambayar a yana ga munci lokaci kenan sai a sai a kira sallah ko sai mu tsaya ana akwai tambayar to da fata mun ganta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da mun kuskure Allah ya fi mana bukatun na alheri Allah ya biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya cika ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya cika ba mu ikon guje mata wasu subhanaka allahumma da hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muka ci darasi na nawa ne mun manta mun na 20 da nawa 21 ba mu fada a farko ko insha Allah dan abun yana tafiya ita fara ita insha Allah to Allah kama mana darasi na 21 kenan Allah kai sati zamu tashi darasi na 22 ba sai mu tashi baban sabon babu babu fi sujudul qur'an to masha Allah to salawa yau da gari na fito ban je na fito littafin nan ba sai da na koma